إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha uku ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da biyu ga wata na tara shekara dubu biyu da ishirin daidai. insha Allah muna da cikin littafin motata imam malik rahimahullah yau za mu tashi darasi na hamsin daidai insha Allah darasi na hamsin a cikin motata imam malik muna cikin bayani na maja fil qur'an daga shi na ko haka ne maja fil qur'an muna cikin baban maja fil qur'an za mu tashi hadisin da muka fara satin da ya gabata sai lokaci ya zo ƙarshe ba mu yi da hadisin ba ba fasara shi ma za mu tashi wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala unzilat abasa wa tawalla fi abdullah bin umm maktum جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عزماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى ذلك عشان بيان ونبأ الله abinda yake ruwayar cewa zaman da urwa wata bin zubar ke bada labarin cewa unzilat abasa wata walla fi abdullahi bin umu makatum abasa wata walla ta sabko a kan masa'alar abdullahi bin umu makatum wannan makaho mai imani ɗaya cikin sahabbai kenan me yawa kana ibn ummu makatum ja ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kul ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ya Muhammad istadanini ya Muhammad ka matso da mana mana kaman ka kus mana ka kana kusan ka mana ina kake iya san kinan zawwa kusan da inda manzon Allah yake zamne mana ka matso ni kusa mana ina san kinan ina san ina san kusan takka lokacin da yake son kusantar annabi sallama a wannan halin wa inda annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzman mushrikin akwai wani babba kamar sai ubay ibn khalaf sai abu jahal ko ma'umayya bin khalaf su da manya-manyan nan maka sunan ba cikin manya-manyan ƙurashawa sun zo suna tattaunawa da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace fajal annabi sallallahu alaihi wasallam yu'rid an wa yaqbid al-akhar sai manzon annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kauda kai game da kusantar wannan makaho iya tunkarar wancan babba cikin kudashawa ya nan kenan kaman bai san haraka bai san magana wannan iya ya ba da karhi ya karkata wajen wancan babba cikin kudashawa wannan makaho iya kira ya muhammad istajani ne ya muhammad ka zaka kani kusan kai na kake ina san kusa da kai zama kusa da kai annabi shi wani lokacin annabi sallama iya kula da wannan babba cikin qurayshawa shine yu'ridu anhu iya kauda kai daga ibnu makatum ko kabila ko kabila al-akhir iya tunkarar wancan kafiri wa yaqul annabi iya ce ma wannan kafiri ya ba fulan hal tara bima aqulu ba'sa ya baban wani amma ya mai alkunya kenan da abu ne na na yaka ce na na girmamawa dan iya dan jan hankalin shi dai ya yi imani dan kalma baban wani iya cikin kalma ta girmamawa kamar kana ba mutum girman shi ne bayan laraba su ce baban wani shine karma mutum ka ce baban wani ya ka ce wani kuran baban wani iya cikin kalma ta girman mutum annan salasalam iya ce ya baban wani halittara bi ma a ƙulu ba sa shin kana ga wani laihi cikin abin da ke wadi kana ga wani matsala kan abin da ke wada fa ya ƙulu shi ko mutum iya ce la wa dima a na rantsi da jini nan dima ya ne ya rantsi da guma kansu don suna mustaƙarbi da yanka a ba su jini su sha na rantsi da jini ma'ana da guma kanmu ma'ana babu komi ma'ara bi ma ta kudu basan ba na yi kodaya kenan bai ce gayyace san gaskiya ba wani matsala gaskiya abin da ke faɗa ba matsala kan shi to wannan shi annabi sallama wannan abin da yake yi ne yake gaki kwaɗan dan kuna an san yanda idan babban mutum a gari ya musulunta yanda ake samun yan ƙasa sun imani kuma iya da tasiri kwarai akan da'awa a ce wani babba mai jama'a ya musulunta wannan abu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake bai san wancan makawan daman su qurayshawa ko manyan manyan mutane a kullum haka suke bustan talaka talaka raina shi balle makawa wani mai karfin karfi ba kowa bane ba kin suna ga annabi ya ga zan wurin wancan zai sa wannan yasa girman kai ma ya tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawar da kai game da kiran wannan makaho yake kula da wancan babba iya gudun wannan babba kai ma ya tashi bar wurin saboda zai wani makaho shi wannan abin da na dan adam annabi yake dibawa bangaren da'awa ta wannan hanya shi yasa annabi kenan yake kulawa da wannan babban kafirin haka dai akan shi ne shine Aisha radiyallahu anha take cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai boye wani abu na alqur'ani da ya boye wannan aya ko wannan ayoyi domin suna magana ne akan mai akan mai rarauka Allah ya mai rarauka akan abin da yayi wani abu ne wanda cewa Allah bai so shi ba kuma abin rarauka ne shi Allah saukar da abasa wa tawalla ya gama huska ya ba da baya an ja'ahu al'ama akan makaho ya zo mishi nan ganin makaho ne ya zo ya gama huska bai so magana shi ba kuma ya bada baya bai amsa kiran shi ba wa ma yudrika la'allahu yazakka wa sanar da kace wani makahon zawa ya tsarkaka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra ko ya wa'aztu wa'azinka mai mai amfani amma man istaghana fa'anta lahu ta sadda amma wanda bai bukatar abin bai bukatar kiran naka shi ne kake tunkara wa ma'alaika Allah ya zakka ina ruwanka mai sha maka idan bai imani ba wannan ma eh fa amma man ja ka sahu ya kasha fa anta anu tala amma wanda ya zo maka iya mai tsoron Allah Allah bai shi da iya mai tsoron hu ya kasha fa anta anu talaha shine kake kauda kai kana gyalle shi kaga akwai zargi shi ne shaitan annabi ce inda manzo Allah zai boye wani abu dan shi aka zarga a bayani shi aka zarga ya kawo da kai dan mu kawo ya zo ya bada ya bada ya bada baya amma iya tunkara wancan kafiri ga wanda Allah ga wanda ziki da imani iya tsoron Allah zai wa'aztu ka bar shi ka je kana tunkara wanda wanda ba ruwan kama mai imani ba dan Allah ka da bai imani ma ga wanda yazo iya nema ka bar shi ka je wajen wancan wanda ka kula da wancan abin to wannan ɗabi'a ɗan adam ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya ga wannan shine iya in yi musulunci za a samu matsala za a samu jama'a wancan ko dama mai dama ya imani shi dama ya imani dama ya ga imani zai wace dai a ɗan ƙara shi shi kina aisha take ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu na alqur'ani da ya koye wannan ayoyi to amma ba abin da abin daga Allah wayi ne kisarwa وما ينطق عنها وإنه إنه إلا إنه إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم يكي kinan dai akan haka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura na maganar nan kaga akwai maganar muhimmancin kullun kulawa da mai imani kuma mara wanda bai da ban imani bakinka ba naka bane Allah bai zarga ka da mai imani ba Allah bai zarga ka Allah bai zarga ka dan baka dan mutum bai imani ba ka wuri eh kai dai inaka wanda ya amsa shine naka eh kakai sakaki akan shi nan da ya gama dalilin saukar wannan sura ta abasa wata walla ga dalil wani sa a nan wani makawa in yanzu mun zana kwarai ka girma shi a yi ka ɗauko mai hin shi shimuda mishi ita ga wanda Allah zarge na kan shi na mai abin da bai kamata ba kwarai annabi iya mai mu'amala kyakkyawa iya karama shi bayan wannan mun ci ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam har in zai bulaguro lokaci ga masu idan ga manya a garin Madina amma yasa shine na'ibi a masallaci shi ke sallah makawo ne na masu kawo matsala ta wai makaho bai limanci za ka za ka za ko tsayotar hira ce makaho in malamin zai limanci ba matsala komi makaho in malamin zai limanci sallah ba matsala komi bai cikin matsala kan limanci makartaka to yanzu dai wannan shine dalilin saukar wannan sura ta abbas akawalla kan magana ta wannan makaho ibn mu makatum wa haddathani an malik an zaid bin aslam an abi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره كما كما نمك بأني من أبهر وأنا أنا ديسن ديجا باتا ديها إن كانت ديسن سهي وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل, أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه شمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أبن لك رواية عمر بن خطاب kamar zai san ta babashi ke bashi labari wata rana manzon sallallahu sallama kana yasiru fi ba'd asfari iya cikin tahiya cikin bulaguro da yake yi a wannan tahiya wa Umar bin Khattab yasiru ma'ahu laylan Umar bin Khattab iya tahiya da shi kin suna tare cikin daren suna tahiya tare da Annabi sallallahu alaihi da Umar Umar kan yabo manzon Allah cikin tahiya a cikin daren sai a wannan tahiya fasalahu Umar an shay sai Umar yawa manzana tambayar wani abu ba ka abu ba yawa manzana tambayar wani abu falam yujibu annabi amsa ma ba umar tambaya da yi falam yujibu bi amsa mishi ba na an ce kama annabi kenan iya cikin wahayi ne iya sakin karɓar wahayi ne sai bai magana ba umar bisa abin da yake ciki shi dai bai amsa ba sun masa alahu ya sake annabi tambaya su Allah kaza kaza kaza falam yujibu annabi ya kyale shi sun masa alahu ya sake yi na uku dai falamin jibi annabi amsa mai ba duk alwacin umar bai gane mai ka ciki ba da cikin dare na ka tayya bai tsaka kalmar zalim bai kalle shi gane a wani hali ka ciki shi annabi amsa mashi ba hasu uku umar tsoro sai kama shi faƙala umar sakila ta ka umar ka umar umar uwaka ta yi ɓarinka ta yi asararka nasarar da rikon sarma za ta ma kawa ka dana ta manzan allah magana hasu uku kul za ka la yi ka duka wannan tambaya uku bai amsa maka akwai matsala kira akwai wani abu da ya ji tsoron akwai wani abu kala umar fa harrakatu ba'iri ya na zabar raƙumina na ƙara gudu ya gaba ya ce ya ɗan buga na ɗan motsa raƙumina hatta idza kuntu amaman nas ne can gaba na shi na gaba ya nesa kai annabi kenan ya nesa ce ya zamto ni ne a gaba a sa'arata a nan salma ana tafiya bai tafiya gaba iya baya baya ya ce hirin zaman to ni ne a gaban mutane me yasa ce wa khashitu an yunzala fiya qur'an na ji tsoron ka a sabko da qur'ani a magana ta na abin da bai dace ba shi da tsiri yayi tsibi sojin magana ka ji na sabo sai zai ka fitan yace na ji tsoron a sabkar da wani abu na qur'ani a kaina ina tahiya fama na shift an sami tu sarikan ya sarhubi can ba a jima da yawa ba in fama na shift sai na ji wani mai kururuwa mai daga murya iya kira ya daga murya umar ya kira umar ya kira na can ana ana nema na kenan cikin dare ne kuma cikin jama'a hijab ana ana daga murya daga can nesa fa qult sai na ce la kad khashitu an yakuna zal fi na abin kina abin da ji gudu ya samu abin da ke gudu ya samu kenan ake wani kiran kenan ina tsoron ma ka a tabbatar da wani qur'ani a kaina kenan tsoron kama umar umar dole ya zo amsa kira ya zo ya ce faji ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam fasallamatu alaihi na zo wajen manzan sallallahu alaihi wasallama na mai sallama faƙal sai ya ce mini laƙad unzilata alayya hadhihi laila suratun lahiya ahabbu ilayya mimma talat alai shams ai a wannan dare na yau an sabkar min da wata sura wannan sura ta hiye mini da abin abin da rana ta hudu a kai abin duniya gaba daya ke lokacin da umar bashi kirkiri mai amsa amsa magana kenan azu umar ya gane annabi kirkiri a cikin wahayi ne shi yasa bai amsa mai ba tambaya da kuma ga abin da aka samu inna fatahna laka fatahan mubina na ibnu abdul bar rahimahullah iya cewa me ma'anan wannan hadisi a wannan wuri ya ce na imam malaka wannan ruwaya ya karantar da mu cewa akan saukar da alkur'ani kan wata mas'ala guda kan wani abu guda a sauko da ayoyin ƙur'ani daban kan na menene wakana iya karantar da mu kuma wani abin ya wakana a hanya ta dawowa daga sulhun hudaybiya kusan sahabbai su wannan wannan aka ce sahabbai da dama albara zama cikin sahabbai suna cewa mutane aka ce fatahu suna ɗaukan fatahu maka kurin ce mu kuma sahabbai muna ɗaukan fatahu sunan hudebiya shi ne fatahu babban fatahu na farko me yan wake suke kiran hudebiya a fatahu na aka ce a sunan hudebiya ya karantar da al'umma ko duniya cewa kullum abin da yake na wahayi ba a gama shi da kwalluwa da ka me ya wuya da abin da Allah ci annabi ya ce kakka yake da kwalluwarka hudebiya ta zama fatahu ganin kayan suna hudebiya musulmi da mutanen maka mutanen madina babu kai da kawowa a cikin tsananin cikin yaƙi ake kuma babu saurarawa musulmin da suke makka suna cikin matsala a ɓoye-ɓoye suke wani bai zo wani musulmi bai kaba ziyara gidan gidansu ko gidan wurin shi a garin makka haka ake zaman aka ce doya da manja suna haka sulhun hudaybiya asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da niyyar aikin umara ba yake bai zo a cikin mahulki a zamulki annaba gaskiya ne annabi ce ayawa zama sabai labari an gwada mini mun shigo makka cikin aikin umara wasu na aski wasu na sese allah gwada mu haka shigo mahulkin annabawa gaskiya ne annabi ba sabai labari sai shauƙin tuna gida ya kama su tuna makka da musulman suke son su je makka da niyyar aikin umara me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam iya da adawa da su duk wani yawa kana bayan badar bayan uhud bayan hazab iya yaki da su amma ga shi annabi kuma ya ne ci zai umara me ya kawo haka asali al'adar mutanen makka harami dunwa ko barawo ko dan abokin yakin su ba sa tunkarar mutum da yaƙi a cikin harami ko dabba ko barawo ya ga dabba da alama harami bai taba ta ko barawo inda yagon dabba za ta yi harami da ita a mata alama harami bai taba ta haka mutanen harami suna kirmu duk abin da cin harami ne ba mai taɓa kayan Allah ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya san da wannan mas'ala a cikin su shi yasa yanzu ya wuta da niyyar zuwa aikin umara duk da ana adawa a can zamanin da wajen mutum dubu ɗari biyar sai da ya je daidai hudebiya gab da abin harami kamar iyaka ce furanciyar ce ta shiga harami shi ne hudebiya wuri ne iyaka ce ta shiga harami sai ya aika ma ƙurishawa ga munan mun zo yin umara mu koma tunan duk daga al'adarsu ga halinsu amma hamiya irin ta girman ka irin jahiliya adawa da musulunci dole ba suka saba yi na karrama mutum mai zuwa aikin harami da bisin kare mutum zuwa harami kurin adawa da addini suka ci ina muhammadin zai zo muna yaƙi da shi zai zo zai zo makka ya yi dawafi ya umara ya koma layya ba uzunin mu aba kun ba zai yi ba sam ba zai yi ba a lokacin nan annabi dama ya tura usman ya je usman da ya je sassako iya da dangi a cikin shiga ziyara cikin abinci usman ya ji bai zo ba wannan abin sai sa aka samu jita ya cewa usman yawa iyawa a kashe usman an kashe usman wannan labarin ya kama kan mutane to a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo duka musulmi suke wani wurin ƙarƙashin wani itaciya wadda aka bayatar duwan ya ce to abinda za a yanzu in har ya tabbata an kashe usman to dukkan kuma mu baya shi ne suka mu baya ta farko kuma mu baya a kan haidai mu mutu haidai mu mutu a kan kare jinin usman kin za mu shiga yaƙi za mu yaƙe su ko da za mu mutu a kan tsamar da jinin usman a nan suka annan mu baya gaba ɗaya aka zo aka ɗora hannu kowa zai mu baya kan biyayya akan shiga makka in ta kama inda kashe usman in wani hikimar allah diyan da yake da munafukai a madina wani tahiyar ba zo da su ba da yawa an zo da wani allah hikimar allah ya allah ya so ya gafarta ma duk bata gaba duka ya gafarta musu akwai munafuki da aka tsaye da shi da ana sulhun sai ya koma ba wani ice sai ya laɓe shi bi dabara wai ya laɓe ba wani ice shi an gama da shi ne bai cike wannan bai aikin cikin Allah dole bai gaba da bai duka gaba da Allah rauta musu duka an bai tar duwan da bar dalla an mu'min an mu'min ko sai ba ta ta ta shaya Allah duka ya su gaba da wannan ka munafiki shi ɗaya ne ko shi ma ka ware shi shi ba shi shi ba gashi mai wayo ne to ana ka ana mubaya ta shiga makka yanzu kai dai akai akawo labari Usman bai mutu ba ba kashe sa ba zikirin ba maganar yakan mutanen makka to zai za a yi ko ma za a za a yi nan dai wannan ya zo da abin dan wanda a takace dai tawaga ta je tsakanin ƙureshawa da ma'azo a bashi labari akwai yana ga abu masu da sakafi ne wanda ya zo ya ga annabi da sahabbai ya nan sahabbai annabi idan yi turi suke tarewa riga sun yi tohi sai su tare su shawa wasu su wannan an ce annabi sun yi haka zai su tsoro annabi in tohi ya su tare da gudu ya su tsoka ya su shawa wasu su yanzu ke wa annabi wani ya zo iya ganin su a ƙari ya kuma sai ka ce ƙuri shawa wallahi ya ce na je fada ta kisara na je ta ƙaisar na je ta najashi hadodin duniya na je na gani to wallahi ban gaba yadda sahabban manzan sai Muhammad suke Muhammad yanzu ke mishi ban gaba wani shugaba da ake min suke mishi ya ce to in yi tare ya san shawar gunku ya gabaci ya tsoro gama shi cice ni dai ina muku shawara wallahi ai sulhu kakku yake shi wannan mutane masa barin shi kai dai a takaice kai da kawowa dai an samu zama a zo a sa hannu su bu sai da ba ce manzo Allah ya zo daga daga Madina ya haji kurin da ra'ayin shi sai da ba an zilbe shi gaba wasu girman kai daga a ce kamar sun kasa to aka zo da tawagal ƙudashawa da ta musulmi a sa hannu a hannu da sa hannu da za sa hannu da zaka yi yanzu za a yarjejeniya da annabi kenan da ƙudashawa wannan haza ma sala alai muhammad rasulullah ƙudashi wannan shi ne abin da muhammad manzana manzana zalama ya yi usulu da ƙudashawa suka ce to a da ne kuma bismillah rahman rahim a fara ku ce me bismillah rahman rahim a musanta ba me bismillah rahman rahim a sa bismillah allahumma bismillah allahumma za sa annabi ce sa bismillah allahumma za sa duk da Allah ne ce da bismillah allahumma su wanda ba su muka me me rahman rahim a su ku bismillah allahumma ce sa bismillah allahumma sayyidina ali ne rubutu to wannan shi abin da muhammadu manzala ya so da kwalisha suka ce a ya muhammadu cewa manzala ya mayage shi ka ba mu ba mu magana sulullahi ba ba da sulullahi kun sa muhammad bin abdullah kurin ba sai da ba sa sulullahi ya ba sai sulullahi ya mayage shi a kun muhammad bin abdullah manzala ya ce ma ali ali goge ko sun kai ta ni manzo ne na Allah sai muhammad bin abdullah ne ne sai muhammad bin abdullah ba ne sai kurin ali ce a'a ni ma gaskiya ba ne goge na rasulullahi ba ne goge rasulullahi bai gogewa ba ne goge muhammadu rasulullah manzo Allah ce gwada mu wurin goge ummi ne cikin rubutu ne su a ware mishi wani zura ta da gwada mishi sai goge ta ce ali wannan abin wata ran za a kiraye ka irin wannan abin da ka iya kuma ka yi annabi ba wannan labarin cikin hirar ne annabi ga alhaka nan za ka kiyaka wani abu wani abu da ka kiyaye gowa wata da za ka kira kai da shi kuma za ka yi shi kenan aka cika da sulu cewa ƙureshawa a manzala kenan ba zai zo ba makka bana bai haji sai baɗi ke su iya zo kenan da yarda su baɗi za ka zo da yarda mu zan ba garin ka yi kwanan ka uku kare wura ka ta kuma mu da kai babu yaƙi tsawon shekara goma kuma duk musulmin da namu daga nan maka hijira iske ka a maido shi wanda kuma daga can ya yi tsayiro ya zo maka gida ya zo ba a maida shi eh manzala ya ce ya amince umar ya ce ya rasu za ka amince da kasance ya rasu lai ka yi rana abu ya rasu lai ya zo ya tsaye ya za a yi wani kasar yarsu al'adar ya kaji umar ta dankalin shi mutumin ya zo ya imani mu mai da shi kuma shi ya can yanzu kuma ya imani a can mai da shi kuma shi ya zo a can ta haba na mace umar sa hannu na amince umar ya koma wajen abubakar ya ce wa kana ci abin da kawai kana ci zama amince da kaskanci wai mai yarda mu koma kuma musulmi ya je a maido shi dole amince da shi ya ce shi wai shi muhammadu ba manzana ba shi ce wani ba ya gani za mu shugaban maka ba ka ce mulki ba kuma a wurin kwaya kwa haka ya ce mulki a wurin ka ce umar to da ce za mu shugaban ya ce maka bana wannan daban a kote ake yi ta hake tsakanin abubakar da umar suna kote to dama a sha'ana na wasan salama umar ya ga maka ya rasulullah ya za a yi ba ka ce ba ka gani allah ta zama shiga garin makka kuma yanzu mu koma zirin kaskancin ya ce na ce maka bane za mu shiga annabi abubakar bai ya kai magana umar haka annabi ce ma umar wani an ce maka bana ce za mu shigo umar za ka shigo za ka shigo maka insha allahu za ka shigo kai umara shi ne koma cikin abubakar kaji kaji abin da kaiwa wani zai amince kaza kuma shi ya ce ya an gudu a mulki za mu shigo garin makka mi umara cikin aminci abubakar ya ce ma umar ya ce maka bana a nan maka ga mishi ya ce ka tsaya inda ya maka kurin za ka shigo a umar abubakar ya ce ma umar za ka shigo tsaya kurin an daga maka kurin annabi yadda haka nan shi kenan yanzu a cikin da aka yi da sulu da aka sa hannu umar abin da gaskiya ya annabi abin da bai dace ya magaru ya wani abu kwarai yana dama ya ce ya ta saraka ka abu na kafara ya annabi kwarai hoto na ya mai hoto ya magaru ba zai iya kan bi kamata ba ya kana da kare cikin sulu sai akwai ana cikin sulun sai ga ko Abu Jandal Abu Jandal baban shi ne shugaban ta Qurayshawa na kasa hannun an kare kenan ba irin rabo takarda ba sai ga Abu Jandal a cikin sarka ya cire amma ka ana mai azaba ba mai azaba ya musulunta an ɗarme shi yanzu ya ciro ya zo wajen musulmi da ya saka shi shi kuma an sa hannu cewa za a mai da wanda ya jira jira ba kenan annabi kala abu jira abu jira ya haƙuri a uban ya ce ai aka ce to yanzu yanzu an zaka sana bahara ba wannan bai ciki ya ce a hida fasa a hida fasa gaba daya uban ya ce in dai ba sa wannan ba in dai ba bai dan ba to so hida fasa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya ce ku hayin sulhu shikenan shi to abin da kai ka aure koma sai da rasulullahi za ku maida ni makka na zo ina fitini na zo ina musulmi amina da amina maka cikin azaba su na zo ina musulmi na cire amina na sun lai ya ce ka koma Allah zai baka muta ka koma ba wajen da da sabar shi wani abin shi tsada kowa hankali da wurin ɗan wani abu ne da shi annabi aka yi da wahayi shi kenan haka aka sa hannu aka yarda abujan da kama hanya sai umar ya ɗabi abujan da uban ya kaban shi gehe shi yana cewa ga ta kuma bige shi kurin bai bige uban shi umar ka kaban bai ya kaban shi ga gehe ya tafiya ya sai bashi wai ta kuma bige uban shi umar har umar bai san ya da ba bai da ya bi kamata ga shi go bige shi wai bige uban ya tago su tago ya kogo haka da ya karshe abu jana ya dangana abin da annabi ga mishi dan wani wani abin takaice wani a takaice abin da ya kana a wannan wurin kwarai ya tada ma kowa hankali manzana yana aiki da wahayi suna ke da abin da bai na gare su a wajen a zahiri kasance ne amma ce wannan sulhu da biya shi ya kawo izza ga musulunci saboda a cikin rijiyar kasar shekara goma akwai kasa na hannu a rijiyar ne ya ce misali yan gari kaza a rijiyar kimiyya ko da kawure ne amma suna tare da mu kenan wani suke tare da mu buka kasu ko da mu buka buka kasu kai tsaye duk wani ke tare cikin rijiyar ne ya tare da mu ba ya kashi to sai wata rigima ta kama banu bakar su cikin da cikin wani shawa suka yaƙi wani wanda suke tare da annabi wajen musulmi wani abin shekawo shekara ta biyu yarjejeniya ta lalace usulun kenan yakin bude makka kahin nan su wani abu jandar daga baya ya cire akwai abu basir abu basir shi ma daga makka ya cire ya ta madina da ya zo madina annabi masallacin sahabbai ya zo kira shi ko hinka tawaka ta kurshe su sun zo cewa sun da wannan an sa hannu da kai wannan za ka ba mu shi mu koma da shi gida annabi ce haka ne haka ba san abubuwa sai abu ga bisu dan bisu ba nan zace haka haka za samu kudin ka bisu ku tai abu basir annabi haka ya kunta kuma haka aka sa hannu annabi ya ibada shi da ya bisu can suna ka hanya koma makka sai ta tattaunawa da an kai shi gida sai suna hira suna hira sai suka gafala sai ya kace ɗin ka wannan takobi ta kuwa kuma ya takobi gaskiya takobi mun ga irin ta ba waye wa iya zakata yace haba wannan takobin ta wai wane ne waye iya zakata ce ta an ganta ina an ganta da hausa da yake ai na ko ke bige yace kan da gurin da yace kan da shi da gudu ya koma dina shi ɗaya na gudu ya yi mutum bai maka taliza maka taliza ya yi mutum manzala manzala ya zama salati ga dubu ya ne annabi annabi salati ya zamane sai gudu a dubu na bakwarin ya zo a dubu ya shiga salati annabi ce wannan akwai matsala akwai yaki ya shigo a dubu abu ba sai bai shi ilahi ya ce su da ya kashe dan wani ma nono ya kashe dan wani ma biyo ne abu ba sai ya rasulullahi abinda kai alƙawari ka cika ka bada ne kabarin ka cika naka ƙarshen abu basir ya tsere ya ga alama annaba ka saka mai da shi shi wani bai da dama shi wani ƙari bai da biji dama shi wani dama bai ƙari ba ka yi a kai wata tawaga ta kai ya tsere sai je tsakanin tsakanin makka da madina sai suka zama to rebel duk da tsaro duk da tsaro daga makka ya tsero bai shi ya zama madina da shi zai ya tsaya shi abu basir kun suka suka rabe da kuma tsakanin maka duk wani wasu garin mutum makka ba kore ce ya suka ce samu ki duki kun suka gungu hanya ya suka zama to gebu ga kore shawa sai suka ce ya rasulullahi wannan abun sai mun yarda dole suka bar shi suka suka suka yarda yanzu sai suka su zo da su wannan ɗan wannan tawaye musu karkashin hukunci musulunci musu ce da su kai zo ka suke suka ga gwanda su zama suka ce Muhammad ya yi alheri da wasu a wannan wurin suka ce ya Rasulullahi wannan abin da muka sa hannu mutum in ya zo a maida shi ka a maida shi ya zama shi ka gargara a samu hutu ko shi kenan abubuwan da sauransu suka dawo mutum da cikin jama'a suka zama su karshe dai Allah kawo kuma daga wannan kuma aka samu shiga da huta kuma su musulunci annan salama wannan abin da aka yi a hanya su da wannan sura cewa muka buɗe ina fata ka fata mubina daga wani annabi samu dama yanzu annabi ta iya matsala da ƙurashawa yanzu kana samu zaman lahiya da ƙurashawa ɗan kusa yanzu za a iya zuwa musulmi zai iya zuwa makka ziyara umara kuma bai dawo an ba da dama kana iya zuwa musulmi daga cikin makka ba mai taba shi yanzu kai ya samu kai da kawowa sai da sako ba wanzu da'awa tana kai da kawowa cikin kakar makka kuma kuma manzana kuma yanzu yawa annabi ya dauki kuma wata sabon hanya yanzu kuma da'awa za a yi waje a nan ne ya aikawa kisra kira da'awa kisra aka aikawa najashi kai aka aikawa mukawukas aka aikawa wani kaisar ta dauki annabi zai gwamnati zikin da'awa ta wuce gidan su nan gidan su ba matsala yanzu kai tankara abu kan gaba na nisa da a wannan bayan hudabiya ne annabi ya kada je ka aika wannan kira kira aka aikawa shugaban rumawa aka aika shugaban farisawa a lokacin da sunan dolon duniya a lokacin nan a kamar ta yanzu rasha da amurka haka suke rutun sukarin shi shine shine makaukis na masar na kisra na na na, na farisa kaisar na rum su suke mulkin duniya a can zamanin annabi kuma suke mulkin mulkin mulkin ku zo ku amsa kira ku zama lafiya ko ku amsa kira ko a kai muku hari haka da annabi ku amsa kira kuma kowa da takace abin da ya kana an sa abin da ya kana na amsa jawabi da waye shi ne wannan kenan takace da ban sunan hudaybiya da samu wannan ci gaba da addini kuma Allah kawo bayan shekara biyu Allah ka bude makka nan da yake a takaice kenan dai muna dan tana da kyau ta masira tana da kyau sai da mutum ya san abin da yau kana yana da kyau yanzu dai nan an gaya mana wannan sura ta sabako a hanya inna fata laka fata mu bina wannan sura ta sabako daga hanya zawwa madina daga sulhu biya. shi ne a takaice dai wannan kenan abin da yake nasan hadisin sai dan maimaitawa ga masu neman fassara cewa dai umar bin khattab kana yasiru fi ba'd asfari umar bin khattab yasiru ma'umun tare da shi cikin ta dare fasalahu umar an shay'in umar yawa annabi tambaya wani abu falam yujibu annabi amsa mishi ba tambaye da suma sa'alu saki ma annabi tambaya falam yujibu annabi amsa mishi tambaye da ba suma sa'alu zama tambaya ta uku da falam yujibu annabi amsa kira ba faqat umar yake cewa sakila tak ummuka umar nasatu rasulullahi sallallahu alaihi marat umar uwaka ta asaraka amma kalma ce ta asara uwaka ta barin ka umar kawa kanana ta manzana tambaya har su uku kullu zalika la yujibuka dukkan tambaye ba ɗaya da amsa maka umar ce umar ya tsoro kama shi ya tafi harakatu ba'iri na dan bigi na zabiri raƙumi na hatta idza kuntu amaman nas an zamto ni ne a gaban mutane wa khashitu an yunzala fi qur'an na ji tsoron a sabkan mun a sabkata qur'ani a kaina fama na shibtu ba dan jima ba dan lokaci kadan an sami ta sadaka na soro yanzu mai kururuwa ya kururuwa bi ya kaba tona umar na umar ya ya na mana قال عمر يتي فقلت هي نتي لقد خشيت ان يكون نزل في القران ناجي tsoron mu a ce qur'ani ya saba ko kan magana tawa قال يتي فجئت رسول الله سلمى هنا زوجي من سلمى فسلمت علينا وان سلمى فقال سيكي ce mini laqad unzilat alayya hadhihi al-layla suratun a wannan dare lalle a daren yau an sauka min da wata sura wannan sura lahiya ahabbu ilayya mimma talat alayya shams na santa da abin da ranar ta hudu ke da duniya gidan ya santa da duniya gaba daya sun makara annabi sai karanta inna fata laka fata mubina zuwa karshen sura shi ne magana kenan sai kuma da wannan ruwaya imam bukhari ma ruzo da bai imam malik imam bukhari ka ruwaya kenan ta inganta wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin haris at-taimi an abi salama ibn abdurrahman an abi sa'id qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق سهم من الرمية تنظر في النسل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق abinda yake ruwayar wannan wadda cewa tana ita ma da magana akan wasu wanda suke da ƙur'anin kuma babu bin abin da ƙur'anin ke ciki korin karatun ne kadai abinda yake ruwayar abu salama bin abdurrahman ba wancan abu salama mijin umu salama ba sahabi wannan tabi da abu bin auf ne shi ma ya cikin malamai na sahabai ta nan madina yake cewa ruwa daga abu sa'id al-khudri yake bada labari abu sa'id yake bada labari yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa yakhruju fikum qaum wasu mutane za su hutu a cikin ku wannan al'umma wannan mutane tahqiruna salatakum ma'a salatin za ku rena sallarku akan sallarsu wasiyamaku ma'a siyamihim za ku rena azuminku tare da azuminsu wa amalakum ma'a amalihim za ku rena ayyukansu tare da ayyukan za ku rena ayyukanku akan aikinsu kuma ya ƙara'unan alƙur'ani suna karanta alƙur'ani amma wala yujawizu hanajirahu ƙur'anin baya huce makogoro kenan bai ke zuciya ma'ana kenan kuran kenan abaka ne kuran daɗin kira a ce kuran ya markuna min addini suna huta daga addini muruku samin ramiya hutar kibiya daga jikin abin da ta jewa da ake ce gafara jini wanda ya san abin harbi kibiya mai ƙarfi a kusa dabba an ka bige ta aka buga za ta huce jikin dabba ta huta ta gehe ta shiga ta huta irin wannan halibi shine ce za ta yi huta daga jikin abin da ta halba ya ce don hutatta rashin ɗaukar takomi ya ce tan zurfin nasar za ka diba asalin na yaka cewa ƙarhiyar na kibiyar falatar rashin ba komi na jini wa tan zurfin kidin za ka diba karan karan kibiyar falata da shi babu wani abu a jikin shi babu komi a jikin shi shi makan shi don ce nan abin da yake tsakanin abin halbawa da wajen wani abin da yake an sa kibiyar mata wuta rish za ka diba ba komi cikin gudun ya ce watan zurfin rish za ka diba a rish irin abin da ake sawa na bayan kasan akwai aka harba kibiya aka zuwa bata fitowa mai kira ta fitowa shi ne rishon abin da ke yi wannan wanda ke nage wani idan mutawa wanda ke hana kiba ta zagu ba ya zago ta ina ta gaba zaka dibi rishin shi ma falatara shi babu komi wata tamara filfuk ana shaka an yakwa na alfuk wurin da ake dora aka dora tsirkiya na kibiya shi ma an yakwa ta ta jinin mana akwai wani kuma ba kuma cikin shi a takaice da kayan ta hutar da gaugawa futta huta ba abin ta doka ciki nan kada magana ne sun shiga addini sun hutar suka shiga kenan ba ruwan su alaka da addini ko daya sam ba su ɗauki koma cikin addini amma haka karatun ka sallah amma addinin haka suke ba abin suka doka cikin shi ko suke amfani da shi wannan abin da yake cewa wannan shi ne ake cewa da lokacin ana adawa da sunna da harkokin nan za a gayyaci malami wanda yake adawa da alisunna a nan garin da shi malin hadisan yin zala hadisan yin zala suke shi hadisan yin zala shi ne gajen zala sai a karanta hadisan hadisan yin zala kenan wai wannan yin zala ne me yasa ake ce yin zala ne wannan hadisan wai ganin ai kowa san dai da ake da sallah yake sallah bigib jigo sallah bigib ya ake sallah kurcen kurciya babu minti biyu in ta yawa minti uku an kare ta minti uku in ta yawa minti biyar na minti biyar a ta yi maki da minti biyar minti uku a yi adda minti goma adda haka aka taso to ya ga ahalin suna sallah suke nutsuwa kuma da ai asali ba wanda ya ka'a ka'a kan tajawidi kowaye kowaye bai ga arsuna a wajen sa gane dai bi daga ba kira'a ta tajawidi a wajen alisun aka har garanta kowa ya dai ma karya mun san kowa mun san abin da ke ciki wallahi a nan garin dai mu ka hara karanta da tajwidi a nan garin kaf kowa ya karya ce gaba yi wallahi sai da bige bige a sanar da kullum tayar tajwidi amma ba su iya ba ba iya ba kullum bige bige ake amma a je a koyo tajwidi na hakika bayan alisun haka da ina tuni 88 mamance ba harkon musabaka da aka a Nijar daga Saudiya malamin ya zo niyami aka ce aje da maganar nagartun garin ƙur'ani wanda a cikin yan nijar wanda shugaban tawagar malami na ne a can lokacin kan yanzu iya muna iya koya min karatu malami na ne bayan sun zo an kare yake ga mun mana ya mun ga na akwai matsala garin na akwai matsala da muka je ce matsala da aka zo shi balarabe na saudiya aka haɗa musabaka ta wani me yace gwazo da qur'ani na ke karanta wallahi ka shi ci ga a nan za mu sabaka sai ku sai ku ya tashi kurba sabaka yana na ka na ka mu sabaka Allah sai bai wahida koma ba mu sabaka to shi ji kira yake ji kurin kun buga aiki kurin shi malamin iya da hikima malamin sai ce abin da za a yi ba ca ba yi ya ce yanzu musabaka za a yi a yi ta gwalgwadon hifis kurin har ta kurin ka aiki da kira'a da wani wani tawidi babu tawidi a nan ba wata kira'a ka aiki kira'a ba ta tawidi kurin dai waye har da cewa har da kurin kun malam garji kurin ya ce haka aka yi musabaka aka ba su sakamakon gwalgwadon hifis kuma aka musu ya ce an aka musu haka kuma a ba su kuɗi a ba su kyauta ta ce amma a gaban nan hira ta jimidi wannan kyauta da suke samu za ta su je makaranta su koyo Allah haka kai daga nan kuwa masha Allah wallah Allah ya amsa kira wannan abin ya fa'ida shi ke tun za a ga musu wannan bana mun yi amma a gaba bai yi wa haka ya wani musabaka haka duk musa musabaka tun musabaka ya ta jawidin Qur'ani shi kenan kuwa suka fara tahiya suka hara neman yana tana cikin masu abin wanda yanzu yanzu iya cikin masu dan hawa suna kaza bayan malamin bayan na ta wani labari ya je malamin namu har gaba yake yake zo na ke bamu labarin malamin yi ma cikin suka koma ya tafi ya koma ya tafi ne amin suka ta hiya daga ji aka zo aka nemo aka fara nemo karatun qira'a ta ta qur'ani kaga daga nan aka fara kenan ba wanda daga alsuna ba karatun ba kaida a karance a kaidance ahalus sunna aka sani a wajensu duk da wajen an san hidiman qur'ani da har da mara ta tabbas sun yi mai yawan a cikin gargajiya ne samu don su aikin kidan kuma mai yaran mu ga wani karatu ga wayewa shi sa yaran namu ai suke cin aka zo da abin da suka gane abin kuma suke cin musabaka ai da farko aka yi firimin dal suna zama ko zal sun suka da farko ai suka gano ana samun musabaka ina eh ko ga ina ba ta su su komai qur'ani suka suka suka suka mamaye sunna ki suka mamaye kuma musabaka kuma su mutum kuma ya ƙuran daidai da ya san da mota ko da haji ya zai barci haka aka ta wannan yanwa ta kaice da muna maganar ahalus sunna kenan ganin haka yasa sai ake cewa hawari jawa wannan hadisin naku ne ga sallah ga katun qur'ani kenan wannan hadisin ya zala ne kaji sai aka ce wannan hadisin ya zala ne dan ana siffanta su da karatun da sallah da karatun qur'ani da duka aiki ma na addini aka san da wani ahlus sunna ne an san da akwai kwatanta abin addini ko to wannan annabi ya bada labarin wannan wasu mutane za su mutu a cikin ku suna raina za ku raina sallar ku ta su ke sallar ta taku ya ce kun ji wa a ce kwarai kwarai ba da kawai haka ne wallahi eh sallah sallah qur'ani kira tibala ma haka ne haka aka ta yi har ma ta kai ruwa ta buhari da ita kawa wanda gasa ma yake su wannan hadisi ne ba zai zo ba kayan ma ba makarama kayan ma a yin nijar ko Najeriya balle ai wani malami wannan hadisin iya cikin sai Bukhari cikin sai Muslim cikin mota ta ba malik ba kayan ma a yana Najeriya ko Nijar balle ai kungiyar zala akai hadisi ko mutum ya koma da tawon magabata duk da gana zai ana kawo shi ma akan babin al-khawarij kuma khawarijawa aqida ce khawarij duk mai ita ko ada ko anzi a lansu ba su kungiya bane ba ko wasu jama'a ba ka san mutum gabe ƙarya ka ce shi ne a aƙida ce ta khawarij an sa aƙida su yanda sai suna aƙida khawarij duk mutumin da ya kabira kun dan wuta ne kuma ha abada hal abada wuta khalidan fiha gurin kai ƙarya ƙarya nan kai ha abada wuta kun dan wuta ne gurin kai kuma ka wuri ne ka wuri ne kai ka ka huruta kai ƙarya haka zina haka shan giya kun kaka hurta ka kabila kun kaka hurta wajen khawarij jinin kai halitta su mu'tazila ne suke yace baina baina ba a ce ma kahuri ba a ce maka musulmi amma kaman ka mutu a abada ya wuta suka da daga naka samu su yan wa takaice al khawarij jama'a ce masu aqidar wannan kabira wuta har abada an shiga ba wuta har abada kuma babu wata azabar kabari abubuwa da yawa gare su kuma jinin tun da sahabbai da suka suka kashi za su halitta jinin kaɗan kan ɗan lai kaɗan suka shiga lai kaɗan suka shiga sun ha sun mutu lokacin sai da na ali lokacin sulun sai da na ali da da muawiya nan suka fara bayyana suka fara sahabbai ko ɗan sahabbai suka fara da ya sa sai da na ali an zo an zuko shi kansu ba su mai tawaye sun ma wancan ɓangaren muawiya da ta suka sai da na ali wajen dubunnai suka suka ware kun suka sabuwar ƙida Allah ya sarki kima Allah a ciki ba ba ɗaya sabi ɗaya sabi ba duk ba ɗaya cikin sabi a cikin su amma suka suke kawo ta sabai suka kawo ta Ali suka kawo ta Ma'awiya kun Ali ya kahurta Ma'awiya ya kahurta don sabai suka kawo ne karshe dai abin ɗan wadogo wannan su ne kawarij wadda sai da Ali dai a takace bayan bin Abbas da ya je Ma'awiya wasu sun wasu ɗan dawo sun gano wasu ka tsaya da kan aƙida su ke yanwa ke wannan hadisi a takace dai kurin na magun ka ɗauko littafai na maliki ɗin sun zaɓi zumina cikin zalibi wannan shirin zarkani cikin cewa wannan abu ne ce kusan kowa ya rada wannan hadisi iya magana kan alkhawarijawa su ne aka safata da wani halin gaba daya kenan shi ne annabi ce wasu jama'a za su hutu a cikin ku ya kharuju fikum qaumun wasu mutane za su hutu a cikin ku taqiruna salatakum ma'a salatihim za ku rena sallaku tare da tasu wa siyamakum ma'a siyamihim za ku rena azumin ku akan nasu azumin magawan azumi wa amalakum ma'a amalim za ku rena aikin ku akan nasu ya qara'una alqur'ani kuma an ce ga sabin da sallah da karewa cikin dare musu kuma sallah kuma ta qur'a ta qur'a da sallah cikin dare ga ibada amma matsala aiki da ka ra'ayin su kun suka dauka yan wasu yan wasu ta kullum hadarin barin kanka aiki da kanka ka bar nasu na ma'asum Allah ta kuma za Allah zaka ake da kwallonka wannan tunanin na cewa kaza kaza da kurin suka yi hukunci saka suka suka kawta da sabbai suka kashe jama'a aka aka kurin ra'ayin su ne kawai ga musu kuma sabbai da rai wasu amma su yi su gane Qur'anin amma san Allah suke wasan Allah suke ibada suke hatta kai malaman hadisi wajen malaman hadisi mutum ko a ce wani khariji ne wani ba khariji ne ko duk da an san mutanen banza ne ko amma ana karɓar hadisin khariji ina ka ruwa ana ɗauka me yasa a ƙi su ba ƙarya asali ko asa daga suke bisa ƙarya sai mu shi bai ƙarya ko da wasa bai ƙarya shi abin ƙarya ka hurci ne kenan abin suna yi da gaske ne kin wa haka wanda aka rantar da mu ba yi ba yi bane ba da gaske dan Allah zai zama kuma kana kan hanyar Allah ko kai dan Allah dan aka hanyar Allah kake me ya kawo wannan rubaniyawa nasara aka samu su bisa arme san Allah ne Allah ce san Allah ne san ibada Allah suka suka ce bisa arme bisa ko bisa mai kyau bisa ce mai kyau bisa arme ai sun yi ne dan kusanta Allah to daidai ne kina ba abin da bane ibada dan ya so wai mun san Allah ne kai sai ibada kai abin da Allah bai ce ba ni bai ce ba ba shi bane mai ibada ba ba ibada da ka da ra'ayi na da ka dole ka shiga dai su ma khawarijawa aiki da kansu suka bar nasi ga ƙwarar gasar na gasa abai a gaban su suka ajiye sabai suka ajiye da kwallo su shi kai sai baro su suka kawatar sabai suka kashe masu a cikin shi haɗari aiki da kaka ba aiki kullum mutum ka dogara da nasi kuran kaka aiki da kwallo ka kuran haka kuran ba nasi to wannan mutane a takaice dai hawar jawa wannan su ne ake magana ga karatun ƙur'ani da kyau kuma ya ce amma ƙur'anin wala yu jayo su hanajirahun baya huce maƙowarinsu ya murukuna min addini suna huta daga cikin addini muruku samu min ramiya wutar kibiya daga cikin abin da ta halba tanzuru fi nasar zaka diba karshen kibiya fala tara shay'an baka ga komai na jini ma'ana kenan wa tanzuru fil qidi zaka diba karan kibiya fala tara shay'an baka komai wa tanzuru fil raka zaka diba rish wannan karan haka ta dahi na abu shi ma fala tara shay'an baka komai wa tatamara fil fuq zaka kokonto an ya ko ya taba ma nan alfuq an ce saman wurin da ake dora tsirke baka duka dai ba na babu sun wuta sun shiga addinin amma ba su ɗauki kunya cikin ba na addinin hakika wannan ruwaya bukari ya kata musulmi ya kawo ta sai wa haddasa ne a malik annahu balaga balagahu anna abdullahi bin umar makasa ala suratul baqara thamaniya sinin ya ta'allamuha cewa abdullahi bin umar a ruwayar ya zamana shekara goma yana karanta suratul baqara iya koyanta amma hadisin bai ganta ba hadisin bai ganta shekara takwas samaniya ne a samaniya ne ba ta zace tamanin a samaniya takwas takwas takwas takwas da tuku ya zama shekara takwas iya karanta bakara iya koyanta amma ruwaya bata inganta ba hadisin da ifin hadisin ne sai babu sujudu fil qur'an maganar yin sujada ta karatun alqur'ani ana karanta qur'ani ayi sujada hannu ko ya kwasa to wani ke a takaice dai yan wa wannan hadisi don kama shiga sabon babe kuma mun zirgin mun zo karshen bayanin hadisi wanda ake cewa na yan izala da kun ji dai kawar jawa ne wannan ko dan izala ko dan ɗariƙa ko wacce ce ma duwan dai halin su shi ma shi ne ba wani magana ba wani sunan kowa ciki kuma wani abubuwan sai yau da gobe alhamdulillah su da ake gaya maganar ana sukan ahlus sunna sun gano ƙarya ce to sallar za a fasa mai kyau a yi irin ta da ko kuwa ko kira ba za a fasa ta tiyuta a kira irin ta gargajiya haka da kuma ba tsari me za a fasa ciki sun gane kuma hikimar Allah cikin ma masu karanta hadisin yanzu tare tare tare tare miki an gani hadisi masu karanta ganin hikimar Allah masu karantawar cikin masu karantawa yau tare miki kwarai in ka ji karanta ma masu karanta ko cikin masu karanta gaban masu karanta yau tare shi ma gida gida a ga sunna akan sunna Allah shaida mu kan da kuna wannan gaskiya gaskiya ce dinda kai adawa da tawatar ga kana adawa kuma ka koma kai kanka kullun ne tsakan gaskiya kuna mutun ya je kariya wannan shi da in ya dabo ya dawo in bai rabo kuma tsayar da yake kuna Allah tabbatar ba kan gaskiya kuna amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته